wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci a cikin darasinmu na 30 a cikin littafin kitabut tauhid yau shine darasi na 30 Allah ubangiji ya sa karbabbe muke yi Allah ya karba mana ya ba mu aikin iko da shi Allah kuma ya yafi mana kurakuran mu muna cikin babin at-tiyaratu babu ma jaa fi at-tatayyur babin abin da ya zo game da camfe-camfe camfe-camfe wanda jiya ayoyi guda biyu da muka yi a farkon babi din ayoyi ne da suke da muhimmanci a halin da muke ciki shi yasa muka fara da bayani kuma lokacin ya tafi gaba daya a kansu mun taba hadisi guda daya to a yau kafin mu shiga bayanin camfe-camfen ya dace malam bahaushe da malam bafulatani ya san wasu daga cikin camfe-camfensa wanda dajiyan ba ya dace mu bada misalai to ganin ayoyin suna da muhimmanci a fara fito da wasu abubuwa kafin mu shiga babin to yau ya dace mu bada wa'annan misalai din menene camfi camfi wani abu ne na al'adun Hausawa da Fulani da Larabawa da Turawa da Yarbawa da Ibo da kowane irin kabilu suna da camfe-camfe kowane irin kabilu an mai da shi kamar al'ada ne amma sai aka mai da shi kamar bautan Allah saboda kowane kowace al'ada da kowane yare ana fada baya zama yare na gaskiya sai ya cika abubuwa guda hudu duk wani yare na duniya da ka sani inda za a yi recognizing dinsa a ce wannan an yadda kabilu ne masu kaza kabilar bahaushe kabilar bafulatani kabilar kaza sai suna da abu hudu a cikin abubuwa guda hudu din nan akwai al'adu nasu akwai al'adu a cikin abubuwa guda hudu din nan akwai tatsuniyoyi duk al'adar da ba su da tatsuniya ƙabilun da ba su da tatsuniya ba ƙabila ba ce sai sun zauna sun ba ka ƙarerayi a kansu ko na ci gaba ko na ci baya ko na gaskiya ko na ƙarya a ce maka a cikin bahaushe yana da wani mutum da ya taɓa faruwa wai shi ba ya jidda banda ba ya ji nan mai maciji aka yi wa ai ta kawo maka tatsuniyar da ba ta da kan gado kwakwalwar kama za ka samu ba gaskiya ba ne a ce maka an taɓa yin wani mutum shekaransa ɗari shida shekaransa ɗari shida da hamsin a cikin wannan ƙabi to duk sai ka samu suna da wannan to a ciki akwai al'adu to a cikin al'adun galibin mutane akwai camfe-camfe wannan camfe-camfen ana danganta shi ga ibada ko al'adar ne suna danganta shi ga ibada kamar yadda muka sani bahaushe duk yadda yake cewa mutane kabilu ne yake ce musu kaza yake ce musu kaza shine asalin kabila domin asali da bahaushe rana yake bautawa da suna bautawa rana da suna bautawa wane ne suna bautawa wane ne duk abubuwan da ka sani na shirke shirkiyar da abin nan dinnan shi yasa yaro karami idan rana ta fito tsakiyar rana suna fitowa suna wasa mai wasan da suke rana rana buɗe zan yanka miki ragon suna ko zan yanka miki rago wa za ka yanka wa ake yi wa yanka ubangiji to al'adan bahaushe kenan asali can baya akwai bautan rana sun ɗauki rana ubangijin su wanda mun koma baya kenan to al'adun bahaushe kuma sannan akwai camfe-camfe shirka kenan in na ce bahaushe fa yana nufin dukkan bayan arewacin najeriya ana faɗa ne tagliban saboda galibin mu ne musulmai mu karbi musulunci ko da kai wani irin ko ibo ne daga tunisan duniya inda a nan ka tashi to za a haɗa ka duka a ciki ne saboda al'adun sun zama guda ɗaya to wa'annan camfe-camfen hausa fulani suna da su da yawa bari mu ba da misalan wasu kaɗan kafin mu shiga cikin karatu bahaushe yana cewa idan mutum idan mutum yana lashe bayan ludayi zai yi sanko in dai ka sha a kunu ko to ka ajiye karka amma za ka sa harshenka kana lashe baya to za ka yi me za ka yi sanko sannan bahaushe yana cewa idan mutum yana zama akan murhu to zai haifi da amaye kaga wannan ƙarya ne ka sani in dai mutum na zama kan murhu to amma me yasa Hausawa suke kawo irin wannan al'adu saboda hana wani abu da suke ga bai dace a mutum kala kaza yayi kaza ba sai su mai da shi canfi kuma sai a mai da shi gaskiya sannan idan mace mai ciki tana zuwa ɗiban ruwa da a kogi da daddare ɗan ruwa ‘ya'yan cikin ruwa ɗin nan za su zo su ɗauke jaririnta sai su sake nasu aljani sai su sa aljani sai ka gama ce in ta haifi yaro wani iri sai a ce ba ta zuwa ɗiban ruwa bakin ruwa ba to aljanu ne suka canja mata ɗan ko in kina zuwa bakin ruwa ɗiban ruwa kenan yanzu ko za ka mutu ko mace za ta mutu in dai magarba ta yi in dare ya yi to ba za ta je ɗiban ruwa ba yadda ta zauna a gida wannan suna yi ne don hani ga wasu abubuwa to sai a kawo camfe kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yara su fita wataƙila za ta fita da yara a wannan lokaci din idan namiji yana zama akan kujerar mata kujerar wannan kuji in ai an san wannan kanko in dai namiji yana zama akan kujerar mata to zai fi ƴaƴa mata da yawa to ba sai ai tai ba ba a san ma ƴaƴa mata ne kaga bahaushe ma baya san ƴaƴa mata kenan wannan duka yana daga cikin camfe camfe idan ma idan mace mai ciki ta tsallaka wurin da aka yi fitsari to sai ta yi bari inda za ta tsallaka gun fitsari to wayanda suka tuna cewa da matsayinmu kawai ɗan danga ne za a yi sannan akwai gurin yara da suke zuwa ana hana mu tsallaka fitsari kai nan an yi fitsari ba karka tsallaka to in tana tsallaka fitsari za ta yi ta bari ba za ta yi ta aihuwa ba haka duk wannan canfi ne ubangiji ne yake sa a yi bari shine wanda yake sa ba za a yi bari ba ba tsallake fitsari ba idan ƙaramin yaro yana cin ƙwai to zai yi sata kun san me yasa bahaushe ke kawo ne dan a rage economy dan economy ai tattalinsa in ko yaro ka bar shi babu matsalan cin ƙwai to duk ƙwan gidan tunda bahaushe yana kiwo duk ƙwan kajin gidan za su yi ta ɗauka suna dafawa suna cinyewa to sai a ƙirƙiro ƙarya sai a yi canfi da shi to iyaye sai su tsaya da gaske wajen ɗansu ba zai ci ƙwai ba domin a samu kaji da yawa a gida kun ga duk canfi ne duk ƙarya ne ko ƙwan duniya ya cinye ka gaf ubangiji ne zai sa ya zama na kirki ko ba na kirki ba abinda aka kaddara masa duk wanda ya sha ruwan da gyarta ya sha ya rage to zai arziki sosai kun san gyartai barista mai gyartai yawwa mai fafa mai gyara abin nan yawwa mai ɗinkin ƙwarya wanda yan ƙwarya ta fashe shi zai gyara to in dai zai sha ruwa ya rage ka ɗauka ka sha to kai Allah da za ka yi arziki ko da ke ba Allah yadda su a gurinsu kawai za ka yi arziki to kaga ba mamaki gyartai ɗin ne suka ƙirƙiro wannan ƙaryan wannan camfe suka ce an sha ruwan mu za a yi arziki don ya zama shi ma yana da martaba yana da girma daga duk wannan ƙarirai ne duk wanda ya sha ruwan da gyartai gara na wannan ko cin abinci a tsugune yana sa abincin ya ƙi zama a cikin mutum wato ya zurare sai kai ta gudawa kaga shi ma tarbiya bahaushe ke kar amma sai wa Allah ƙarya to almuhim suna da su da yawa ga suna a gabana wajen guda 20 da wani abu so amma na dan bada misalai ne kadan to wannan sune misalai kadai larabawa suna da su kuma duk waɗanda suka yi jahiliya a larabawa har sahabbai wasu sun kasance a can baya sun yi camfe-camfen nan su ga abu su ce kaza saboda sun tashi a cikinsu wasu har sun shigo musulunci ma wani lokaci in za su yi wani abu sai su tuna camfe-camfensu na jahiliya sai in zuciyarsu ta dan kaɗa wani abu sai amma asalin musulunci kuma sai ya rinjaye sai su watsar da abu kamar da zamu gani a nan gurin walahuma an karbo hadisi an anas daga anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa adwa mun yi maganan adwa jiya wani cuta wata cuta ba ta da tasiri ta saka kama mun san akwai cutar da sanad akwai cutar da ta iya shiga jikin wani dan tana jikin wani amma ba da kanta ne za ta yi ba sai da izinin Allah to ka dauka kawai dan zama da wannan mutumin ne cutar za ta dawo jikinka wannan shirka ne wala tiyarata kuma haramun ne yin camfi wa yujibuni alfa'al annabi sai ya ce amma kuma fata mai kyau yana burge ni so da ka fata mai kyau shi abu mai kyau ne amma camfi kamar misali yanzu mace ta dau ciki ba masu canfi-canfi sun ce in ta tsallake fitsari za ta yi bari ko in ta yi kaza za ta yi kaza ba ta yin suka ce ba abin da zai samu cikin nan cikin nan lafiyarsa kalau zai zauna lafiya ko kuma matarka tana ɗaukan ciki sai ka ce wannan cikin ai za a sauka lafiya ka san gaibu ne baka san gaibu ba amma kana fata ka ce wannan cikin za a aife shi lafiya kalau bi idnillah kana fata irin wannan yana da kyau za a yi tafiya ja ai za a je lafiya a dawo lafiya shine abu ne guda biyu aiko akwai optimist akwai pessimist wani shi haka kullum bakinsa shari ne kullum bakinsa ta wani so ne optimist a pessimist story for pessimist wanda ba su yi magana mai daɗi ba wani kuma optimist ne komai nasa yana ganin alheri ne ko me ya faru da kai kana samun matsala zai ce za ka ga alheri zai biyo baya kana samun alheri zai ce za a ci za a ci moriyanta amma wani fa zaka ga ka da alheri ya ce ha ai wani da ya samu irin naka ba ai wata ba ya lalace la ilaha illallah kullun ka zo mai fatan alheri to annabi yana son fatan alheri don Allah mu koya wa kanmu komai fatan alheri ko yaro ne akwai matar ta zo jana ta ce kawai ba zai shirya ba ba zai shirya ba yaron yayi abin da za a yi na ce wannan dan sai duk gidanku ya fi kowa kirki sai ya fi kowa mutunci ina fata mai kyau ban gani ba ban san gaibu ba amma fata nake yi akwai mutumin da ya zo ce min wallahi tallahi bai fi kwana goma ba wallahi na rantsa muku da Allah muna tattauna ya zo da matsaloli ya ce wala mala addu'a nake ta Allah ya kashe Allah ya kashe yarinya yasta ta cikin Allah ya kashe ta nace subhanallah me ya faru ya ce kaza ga matsala ga matsala duk wannan rashin fata mai kyau ne duk matsalar mutum kace kawai zai gyaru dauki zai gyaru kuma Allah sai ya maka muwafaka domin annabi ya faɗa a hadisin da Allah da kansa yake magana yace ni ina tare da mai zato mai kyau in ka ana inda zan nabi ni ina tare da bawa a duk zaton da ya mai in kai mai kyau ya amsa maka in kai mara kyau ya amsa maka to zo muna yin masu kyau to shi yasa aka ce wa yujibnul fa'al fata mai kyau yana burge ni qalu sai suka ce waman fa'alu ya manzon Allah menene fa'alu din qala al kalimatu tayyiba yace kullum kalmar bakinka mai dadi ne in za ka yi wa kanka yi wa fata mai kyau in za ka yi wa mutane ka musu fata mai kyau wali abi dawud bi sanadin sahih an uqbata ibnu amir nan gurin ba uqbata ibnu amir bane akwai gyara dade shine an urwata ibnu amir ne an urwata ibnu amir shine dade to amma bi kenan ya kubacin daga baya kwa gyara an uqbata ibnu amir qala zukirat at-tiyaratu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci camfi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce ahsanu hal fa'al ai tun da kuna da camfe-camfen ku larabawa to ku watsar da su ku canja su da fatan alheri idan an ce in mace ta zauna in namiji yana yawan zama kan kujera zai ta aikuwan mata kenan ba zai samu maza da za su taimake shi ba to ku canja ta da alheri mana ku canja ta da alheri in har ya kama ya zauna din ku ce aiko zai zubo maza din zai zubo abin da Allah ya ga dama ku yi kalma mai kyau wala taruddu musliman karka yadda kuma bata musulmi na gari canfi baya hana shi abin da zai to kenan kaga duk me ban canfi ba musulmi bane canfi shirka ce kafirci ne kenan ka tashi zaka yi tafiya kaga kaga mujiya ka ce bazan tafi ba to musulmin gaskiya ba za ta hana shi tafiyan ba musulmin gaskiya zai ce ko mujiya dubu ne suka zo zan je lafiya dawo lafiya kamar yadda mutum zai tashi wani lokaci zai yi tafiya sai ya mafarki sun yi accident kafin kai tafiya sai ka ce kai to karka yadda wannan abin ya hana ka tafi da confidence cewa wallahi shaidan ne yake so ya razana ne ba abin da zai faru da kai yau ne ma tafiya za ta yi daɗi domin in a mafarki ne in mafarki kai ne mai tasiri kai abin da ka ga dama in dai ba Allah bane Allah kai ne kake yin abin da ka ga dama in ka yadda da tauhidi da aqida wallahi ba za ka samu matsala ba fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu idan mutum ya ga abin da yake kyama abin da ya tsorata shi ko a bacci ka fiskanci za ka yi wani abu kaga abubuwan tashin hankali ka gani falyakul to sai ka ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya ubangiji babu wanda yake zuwa da abu mai kyau sai kai wala yatqus sayyiati illa anta sai kai wannan addu'a duk abin da ka gani ka samu kokonto to in kai wannan addu'an abin ba zai same ka ba ko kaga mujiyar da ake camfe-camfe da shi da su din sai ka ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah ba wanda yake yin abu mai kyau sai kai ba wanda yake zuwa da mai kyau sai kai wala yatfu sayyi'ati illa anta ba wanda yake tunku da mummuna kuma sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu karfi babu iko babu dabara sai daga gurinka ya Allah kai ne mai iko da dabara da zaka fitar da mu a cikin masifa sai kai wannan addu'a shikenan ka karya mu wa ibn mas'ud qala ku ji maganar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan maganar marfu'an ya danganta ta daga annabi yake ce attiyaratu shirkun camfi shirka ne attiyaratu shirkun camfi shirka ne abdullahi dan mas'ud yake cewa wa ma minna illa dash dash dash dash dash dash an yi dash dash a wajen ku babu ɗaya daga cikin mu mu sahabbai face fa mun fada cikin shid- abin nan camfi din nan a lokacin jahiliya amma yanzu ba jahiliya ba wani lokaci in aka yi tunda mun tashi a kansa sai mun dan ji wani iri amma saboda annabi ya samu aqida ba ta amfani sai mu watsar da ita walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul sai dai ubangiji yana tafiyar da ita da tawakkali ko me kawai kace Allah ne mai yi Allah ne mai hanawa ba wanda zai cutar da ni sai Allah ba ba wanda zai cutar da ni sai da izinin Allah ba wanda zai amfanar da ni sai da izinin ubangiji rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahahahu abu daud da tirmidhi suka rawaito suka inganta shi wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud amma karshen wa ba minna illa dinnan wannan maganar abdullahi dan mas'ud ne wani ahmada an karɓo daga imam ahmad fil musnad kenan ko min hadisi ibn amr da hadisin ibn amr annabi ya ce marraddathu at-tiyaratu an hajati duk wanda canfi ta hana shi yin aikinsa abin da zai yi zaka fita waje kaza wani abu ya canja ka zaka aikata wani kaza abu kaza wani abu ya canja ka misali zaka nemi aure yarinyan ka ganta ta yi maka saura kawai ka aika ayi magana sai ka ce me sunanta sai aka ce maka hannatu sai ka ce ina na fasa an ce maka suna hannatu babu sa'a wani kuma me sunan yarinya a ce masa hannatu ya ce akwai sa'a akwai sa'a an ce mai hannatu da sa'a kuma ana wannan camfe-camfen akwai su da kyan da in sunanka abdullahi ne to kai wai dun mai suna fatima ba taka bace ba ka da sa'a daga an ce abdullahi aka ce fatima ya ce ba sa'a in sunanka umaru ne sai a nemi wani suna sai a ce shi nasa na sa'a ne wannan ba na sa'a ba ne to duk wanda aka kira sunansa aka hada shi da wanda ba na sa'ansa ba ya haƙura to ya yi shirka in ka kyakkyaƙi kuma ka ce wallahi kai kan ta maka haka za ka yi ba wani tasirin suna ba wani kaza daga ubangiji shi kenan ka tsira to duk wanda ta hana shi biyan bukatansa ta bi blocket ɗinsa ta ya fasa fakar ashiraka wannan ya yi shirka Ƙalu sai sahabbai suka ce, "Fama kafaratu zalika." Allahu Akbar. Kenan a jahiliya sahabbai sun yi wannan abu. To me fara haka? Annabi sai yake cewa sai mutum sai ya ce, "Allahumma la khaira illa khairuka." Ba wani alkhairi sai daga gurinka. Wala tsaira illa tsairuka. Babu wani abu da zai cutar da mutum kuma sai da izininka. Wala ilaha ghairuka shikenan la ilaha illallah tana ruguza me? dukkan wasu kurakurai da kai a baya kisa ake so cikin zikiri kake yawaita yin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yasa annabi Musa da ya tashi neman babban zikiri me aka bashi aka bashi la ilaha illallah ya koma gurin Allah ya ce ya Allah kullu ibaduka yaqulu kullu ibadika yaqulu zalik duk bayinka kowa yana faɗa la ilaha illallah me Allah ya ga annabi Musa yake cewa law anna samawati sab' وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن غيري ko wudiat fi kiffati ko da za a dauki sama da duk abin da ke cikin ta banda ni banda zati na da ƙasa da duk abin da ke cikin ta banda zati na banda ni duk duniya da yake nan a saka ta a cikin sikeli a dauko la ilaha illallah kwaya ɗaya da ka fada a dora sikeli sai tarin jayi wannan duk abin cikin wani ba maka yawan faɗan la'ilaha illallah kar kake wasa a zikirinka bayan istighfari da godewa Allah kake saka la'ilaha illallah shi yasa sayyidul istighfari menene ita Allahu ba anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta akwai la ilaha illallah mafi alkhairin zikirin da annabawa suka yi annabi da duk annabin da ya zo bayansa sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin zikiri shine la ilaha illallah wa la sharika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine yace mafi alkhairin afdalud du'a du'a yawmi arfa wa afdal wa khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa lahu min hadith al-fadl ibn al-abbas mintuna walahu min hadisul fadl ibn abbas har yanzu kuma daga imam ahmad din a hadisin fadl dan dan gidan abbas kanin abdullahi dan abbas ne annabi yake cewa inna matiyaratu ma amdaka aw raddaka ita wannan camfi din shine abin da ya hana ka zartar da abin da kake son yi ya hana ka zartarwa ko kuma ka zartar in ya hana ka zartarwa ka zama mushriki in ka zartar kuma ka zama musulmi mai tauhidi sanda kaga abun da bai da ka ji kokonto ka ce ah ai an ce an ga kaza kar ayi kaza sai ka ce ah wannan duk shirka ne sai kai to ka tsira in ka ce in ni ina tsoro sai ka ki yanzu kana tsoron wani ba Allah ba akwai hadisi da ya rage shine na ƙarshe to ina fatan an an dai gane bambancin fata da camfi yawa fata wannan abu ne mai kyau dama camfi kuma shine wanda kake alakantar da shi da wani ka jefar da ubangiji Allah ubangiji ya mana jagoranci nan gurin zamu dakata insha Allah tabaraka taala sai ran Monday kuma in Allah ya kai mu da izinin Allah zamu tashi babu ma ja a fitan ji na'am okay ran laraba kenan ran zamu tashi babu ma ja a fitan ji shine zai zama darasi na 31 ba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba tambaya ko